أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا همة التقيد لنا بهذا المهدر والجاض في بنظرة تاتي لنا بالزفر bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullah muna cikin littafin na mai albarka wato ya ƙudutul farida fi tariƙar tijaniya za mu tashi daidai inda ke cewa wa ƙala lahu salma turidu
وقال له سلم سلمان تريد تريد فإنني فإنني أؤمن في الدعاء فأعزم بدعوتي وما لبلال قال نجل أمامة من أنفق بلال لا تخف من مضيئتي وكل الذي تملي فأني مترجم فأعزم بترجمان خير الخليقة وأنت من الأولاد للعزم انتسب وأنت حبيبي وارثي بالحقيقة وكان يرى النبي في آل يقظة وليس يجيب عنه مقدار دربة ويسأل عن كل أمر يريده فيا رب ورثني مقام وسيلتي ويذهبه لإثنين مع يوم جمعة ومعه مع ال- من الأملاك عدة سبعة لكتب أسامي من يراه بركعة وأنه من أهل الجنان برؤيتي بدون الحساب والعقاب فهذه سرت بوراثة لكل خليقة وجاز لكل من راى الكتم مطلقا وقيد من مدى بكير مزية وما احتاج أهل البيت والأحمدية وآل محبة لهذه الفضيلة الحمد لله Shau Tijjani ya ce wa ƙala lahu, ya daga cikin karamominsa, manzan Allah ya ce masa, Salma turidu, ya ce roƙi duk abin da kake so. Fa inna ni u'aminu fi du'a, ni ne zan ranka amincin addu'arka. Fa'azin bidawati, don haka ka yi mamaki da girman addu'a wanda manzan Allah ne ke cewa amin a kanta. Hmm? To,
وما لبلال قال نزل همامة to ya faɗa ya faɗa mishi irin abin da ya gaya wa Bilalu ɗan Hamama.
نعم من انفك بلال لا تخف من مضيئتي Inda ya ce ka ciyar ya kai Bilalu kar ka ji tsoron talauci. To shi ma wannan maganar da manzo Allah ya gaya ma Bilalu ya gaya ma shi tijani ta fuskar karama.
نعم وكل الذي تملي فأني Yana مترجم.
daga cikin karamomin shi tijani.
نعم.
Manzon Allah ya ce mishi الله عليه kullum lazi tumli نعم.
da abin da kake shiftan shi ga almajiranka نعم.
na ilimi na addini نعم.
to fa an ni mutarjimin kai tafinta kake mun ni na faɗa kake faɗa ni kuma Allah ya faɗa nake faɗa Oh, ko ba gane ba gaskiya.
to فأعزم بترجمان خير الكليقة kai mamakin girman mai tafintan manzon Allah
وأنت من الأولاد للحسن انتسب yana daga cikin ah, karamomin shi tijani shine da ya ga manzon Allah sai ya tambaye shi ce ya rasulallah an ce mu sharifai ne kaza kaza sai manzon Allah ya ce an ta minal auladi kware kana daga cikin ayayina wanda in ta saba lil hasan ya danganci zuwa ga imamu hasan لا أهب وأنت حبيبي وارثي في الحقيقة shehu ya ce manzo Allah ya ce mashi kai masoyina ne kuma wannan dina daga cikin karamominsa نعم da bisharorin da manzon Allah ya musa kuma in ba a manta ba a karatun baya na yi magana game da halascin mutum ya karɓi bishara a wurin manzon Allah ta hanyar kashafi ko نعم to ya ce mishi kai masoyina ne magajina fil haƙiƙati cikin haƙiƙa muhammadiya kai warisu haƙiƙatil muhammadiya ne نعم وكان يرى النبي في نبي فيها ليقظة وليس يجيب عنه مقدار ضرفتي
wa kana yaran nabiyyu نعم.
yaren nabiya ya daga cikin ah, ah, mu'ujizo- ah, karamomi na mulum shautijani رضي الله عنه shine ya kasance yana ganin manzon Allah fi hali ya zatin a hali na ƙuru-ƙuru ai na gaya muku ita ganin manzon Allah waya ladar rijalu khairu minna ta ce mafificin baiwa wurin mazajen Allah ko ba haka muka ce ba نعم To don haka manzo Ashu Tijjani yana yana daga cikin karamominsa ganin manzo Allah kuru-kuru. Kuma garin manzo Allah kuru-kuru abu ne wanda yake a dalilai sun tabbatar da shi.
نعم
Allah ya sa ku an gani.
نعم
Domin a hadisi ya zo ingantacce. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, "Man ra'ani fi manami fa sayrani fil yakza." la ya tamassalu shaitanu bi duk wanda ya gani a mafarki kamar yadda muka faɗa shi jani ya kasance yana ganin manzo Allah a mafarki to zai ganni ma ido farki domin shi dan baya kama da ni kai ba ma wannan ba ai kamar yadda ka ga ya yiwu manzo Allah ya ga annabawa har su yi sallah a bayansa kuma baya wa batinsu hakan yana nuna cewa ya halasta wali ya ga annabi ta fuskan karama نعم
ko ba gane ba domin ma ya kunu lin nabiyyi mu'jizatan ya kunu lil wali karamatan نعم
ban ban ban sani ba ko kun fahimta نعم
to wannan kenan نعم آه، وليس manzo Allah ya ga annabawa a daren Isra'i da Mi'raji نعم.
su ba ba su mutu bane سمعت؟
ha kuma ya gansa yi.
نعم wannan gani ya yi ta barzakhu نعم dan haka wannan hadisi ka ƙya- ka sake shi yadda manzo Allah ya sake shi نعم ba wani daga cikin magabata da ya eh, ya mushi tawili da cewa wai a lahira ake nufi babu wannan نعم babu wannan hadisin ba su kawo shi ba.
نعم
Imam Suyudi ya ce a cikin shari'in Muslim juz'i na goma sha biyu ɗari biyu da tamanin da bakwai wa amma aslu ru- aslu ru'yati- aslu ru'yatihi نعم sallallahu alaihi wasallam fil yakzati faqad nassa ala imkaniha wa wuqu'iha jama'atu min al a'immati maganan a ce asalin ganin manzo Allah kirikiri ai da yawan malamai sun yi nasi akan yiwanta Allah ya sa an gane نعم
wannan kenan don haka eh, wannan duk eh, abu ne ja'izi ban so mu ta jan maganganu akan haka نعم وليس يغيب
walaisa ya gibu anu نعم sannan kuma manzala baya fakuwa mishi misgar ɗarfatin gwargwadon kyaftawar ido
ويسأله ka gane نعم
baya baya abin nan ɗin shi baya ɓuya masa gwargwadon kyaftawar ido wannan karama ne na shehu tijjani kuma alhamdulillah sahibul faidati ma ya samu kalan wannan karama yace ra'aitu rasulullahi jada bi bugyati wa ma gaba annid dahara barran wa bara- bahara barran wala bahara نعم na ga manzo Allah ya bani duk abin da nake so tun daga nan bai ƙara ɓuya min ba ko akan tudu ko a waninsa ko akan teku Allah ya sa an gane نعم duk wannan ta fuskar karama Mhm.
na'am wa yas'aluhu an kulli amrin yuriduhu sannan shehu tijjani na tambayar manzo Allah duk wani abin da yake nema cikin lamarin duniya ko addini ya rabbi warisni maqama wasilati imamun nazif ya ce ka Allah ni ma ka gadar min da makamin wannan tsanantuwan nawa a ce ina ganin manzon Allah Amin, hadam.
Hmm, samu.
kuma Allah ya mana Amin ya rabbi wa yashabuhu al-ithnain ma'a yawmi jum'atin sannan manzon Allah yana tarayya da shehu tijjani ranar litinin wa ma'a ma'a yaumi jum'atin tare da ranar juma'a Hmm, wa ma'ahu min al-amlaki iddat sab'ati a tare da manzo Allah akwai mala'iku wanda suka kai kwara bakwai Hmm, likatbi asani domin rubuta sunayen duk wanda ya ga shehu tijjani a cikin wa'innan ranaku guda biyu bi rukatin a cikin wata farar takarda وأبلغه من أهل الجنان برؤيتي da kuma cewa shi wanda ya ga shehu tijjanin nan yana daga cikin yan aljanna saboda ganin da ya ma shehu tijjani ai ko kai ne Hmm, idan ka kalla mai arziki sai ka azurta gaskiya ne, ko kaza.
ko zuwa kai mutane suna ta dariya kana kallon su ko sai ga kai ma ka iya shi dariya ko ba gane ba gaskiya ne.
ko zuwa kai kaga mutane kowa ido ya cika da kwallo ana ta kuka Hmm, baka san me faru amma kai mai kaji idan ka ya fara kuka gaskiya ne.
ko Hmm, وإذا سكر الإله أن أصل wai za sakara ilahu nasan لسعيد.
bi sa'idin fa innahum su'ada'u kuma ga wata ka'ida zan dan ƙara wani abu akan wannan duk da na ce a karatun baya da muka yi Hmm, tun daga farkon ah, abin da yake cewa wa qala lahu salma turidu hmm, babun bushara ne ta hanyar kashe hmm.
wannan kuma ba abu bane mamnu'un shar'an Allah ya sa an gane Na'am.
ya kunsa amma bisa wannan cewa a za a rubuta duk mutumin da ya ga shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu cewa dan aljanna ne, da zarar ganin da ya ma shehu tijjani saboda ganin da ya yi wa wannan shehu tijjani shin akwai mutumin da an gan shi shikenan an zama yan aljanna akwai domin kuwa manzo Allah ya ce duba liman ra'ani Hmm, wa diba liman ra'a man ra'ani wa liman ra'a man ra'a man ra'ani wa amana bi hadisi ingantacce hmm.
aljanna ta tabbata ga wanda ya gani haka ga wanda ya ga wanda ya gani haka ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya gani su uku kuma yi imani da ni na ga shujani ya ga manzo Allah kai ku ka gan shi shikenan Allah ya sa an gane sannan wani hadisi manzo Allah yana cewa la tamassan nara Hmm, la tamassan naru afwan na'am.
musliman ra'ani aw ra'amar ra'ani ba yadda za a yi wuta ta taɓa mutum musulmin da ya ganni ko wanda ya ga wanda ya ganni haka shikenan duk wannan yanzu ba zai ɗeba kewa da wa'in nan ba wani hadisi manzo Allah ce duba li marra'a marra'a marra'a marra'a marra'a marra'a li La- la.
aljanna ta tabbata ga wanda ya ga Hmm, wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya gani na'am.
Allah ya sa ku an gane Hmm, na'am.
da haka wannan duk ba wani abu bane mai rikitarwa sannan kebance wannan ranar litinin da ranar juma'a wannan kuma duk bushara ne.
Hmm,
ta iya yiwa saboda abin da ke cikin fifiko na wa'innan ranaku guda biyu ne.
na'am.
domin ranar juma'a khairu yawmin talat alaihi shams Hmm,
ranar litinin kuma ran da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
Allah ya sa ku an gane.
To, بدون حساب Zai shiga aljannan ba tare da isa'i wannan duk bishara ne duk wannan ja'izi ne ba wani abu bane wanda yake mani a shari'a.
والعقاب Sannan ba tare da azaba ba فهذه سرت بوراثات kuma kuma لكل خليفة wannan asirin ta yi nasu likulli khalifatin ga duk wani kalifan shi tijjani bi wirasatin saboda wirasa muhammadiyya saboda wirasa ahmadiyya to وجاز لكل مرة الكتم مطلقا wajaza waja'aza ne نعم ka gane da kyau ina wurin eh na gani to wajaza wannan waja'a ne kamar da na gaya maka an rage shi ne saboda wa- wazanin waka no an fahimta to wannan falalar makalanta Mm.
ya zo likulli marra al-khatma Mm.
ga duk wanda ya ga shehu tijjani mutlakan a kowace rana no ko a cikin dukkan sati ma no ba tare da keɓanta wa'innan kwanakai guda biyun ba no to irin wannan darajar ma ya zo ga wanda ya ganshi a kowace rana cikin sati no da mama da amma an iyakance wanda suka ke, suka gabata ne wanda suka ganshi a cikin kwanaki guda biyu da ya gabata da kairi maziyati bi khairi maziyati da fiyayyen daraja wa mahata da ahalul baiti wal ahmadiyyati imamun nazibi ce kai amma fa ahlul bait iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wal ahmadiyati da tijjanawa wa ma wa ahli mahabbatin la da ma abuta san shehu tijjani li hadhihi al fadila wa mahataja li hadhihi alfadilati ba su da bukatun wannan daraja a ce sai sun ga shehu tijjani ne sannan su shiga aljanna ba hisabi ba azaba a ba sa bukata وقال تحدثا بنعمة ربه لدى ذكر صاحب قول بعض القول بعض الأئمة
wakala ya daga cikin karamomin shehu tijjani cewa ya ce wata rana ta haddusan bi ni'mat rabbi domin zantarwa da ni'imar ubangijinsa Allah ya ce wa amma bi ni'mat rabbika fa haddis da zikir sabin sa'in da sahabban suke ambatan suka ambaci qaula ba'd a'immati maganan ɗaya daga cikin waliyai نعم shine sultanul auliya'i sai dai abdulkadir jelani
Mm.
suka ambaci fadan fadansa me suka ambata wanda shi abdulkadir jelani ya ce farijilaya An gane?
لا يهاتان على كل عارف من النشأة الأولى لآخر نبكة
آه، wato shehu tijjani ya ce me shehu tijjani ya faɗa cewa ya fari jila ya hata ne wato ana zaune ne shehu tijjani sai wasu daga cikin almajiransa sai suka faɗi suka ambaci maganar sha abdulkadir jelani inda ke cewa ƙadami a larak bata kullu waliyin lillahi wannan maganar sha abdulkadir jelani ƙadami a larak bata kulli waliyin lillahi نعم
Amsha Abdulkadir ya ce kafa kafata tana kan diga tana kan wuyan kowane waliyin Allah. Amma fa yana nufin na zamaninsa. Da shujja ne ya ji haka sai ya ce ga abin da ya ci din nan. Farjila ya hata ni. Ni kuma ka kafafuwan nan na guda biyu? Allah sa a gane.
نعم Ka kafafuwan nan na guda biyu? Ala kulli arifin. Suna kan kowane arifi masanin Allah.
نعم An gane?
نعم wanda lamarinsa ya girmama da wanda ya kankanta manyansu da ƙananansu نعم kuma minan nash'atul ula tun daga tashin farko tun annabi adamu li akhir nafkatin har karken busa نعم dai mana وقال أنا الآمي مهدا تواضعا sannan kuma a Shehu Tijjani na daga cikin karamominsa wata rana ya ce an al'amiyu, ni gama gari ne, madan tsantsan gama gari, eh ni ami ne, tsantsa. amma ba tawadu an ya faɗa ka ne don zarar tawadu da ƙanƙar da kai ga Ubangiji.
نعم An gane?
تقبل رجليه Sai ya sumbanta ƙafafuwansa wane sai di Muhammadu Gali صديق الضوية mai gaskiyar zuciya kenan da gasgatawa.
ورحب بالآمي فاقت سهابه Wa rahaba sannan ya ce maraba bil ami da wannan gama garin wanda faƙat sihabuhu almajiransa suka kece akabir aqdabil anami manya-manyan ƙuluban halitta.
Mm.
birutbati wurin daraja mai girma Mm. wa ruhi tumiddul arifina yana daga cikin karamomin shi tijjani ya ce ruhi na take ma dukkan arafan Allah madadi wa auliya da dukkan waliyai manyansu da ƙananansu tun daga Adamu zuwa Busa wa ruhun nabi amma ita kuma ruhin manzon Allah ita ke madadi ga ma'abota annabta na annabawa da manzanni
wa ma ahadun min auliyallahi kullihi yana daga cikin karamomin shehu tijjani ya ce babu wani ɗaya daga cikin waliyan Allah baki ɗayansu kudubai da arafai Hmm. kullihim baki ɗayansu wanda ya gabata da wanda zai zo yusakkinu sahabahu a da aliyar janna zai iya shigar da almajiransa mafi ɗaukakan aljanna bidon hisabi wal kuma a ce iqab.
ba hisabi ba azaba siwa ana in ba ni walau ba amilu wannan fitan maziya ne kulla jarimati wannan maziya ne Hmm.
walau amilu ko da sun aikata da hukuncin Allah sun yi wani ai- sun aikata kulla jarimatin duk wani zunubi banda shirka fi zambi na gurin zunubi duk wani babban laifi fi zamba a cikin zunubi ba matukar ba su yi shirka ba shine walau amilu kulla jarimatin ko da sun aikata duk wani babban zunubi duk wani laifi fi zambi cikin zunubi matukar ba su yi shirka ba
fala tattakilo amal bi hadi muhammadin
amma kar ka sake ka dogara da wannan ka bar aiki ka jingina da abin da ka ji domin wannan makirci ne shi ko Allah fala ya amanu makrullahi
illal kamal illa alqawmul khasirun ba mai amincewa makircin Allah sai mutane wanda suke asara sahabbai duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su ya da yawan su ya musu alƙawarin aljanna amma kuma ba su daina sallah ba su daina bautawa Allah ba haka ne to da haka kai ma ba zai yiwu ba ka ce zaka dogara
wa amal bi hadi muhammadin kai aiki da shiriyar manzon Allah fa kullu mu- muyassarun lima domin tasawwara.
kowa ana sauƙaƙe mishi abin da ke cikin takaddansa ne Hmm.
idan ka ga an sauƙaƙe maka ɓanna to ka sani cewa dama kai a takaddanka kai ɓannatacce ne So, Allah ya sa an gane hmm.
to نعم وبشر محبنا بكل سعادة
Shehu Tijjani ya ce yana daga cikin karamominsa ya ce wa bashir muhibbana kai ma masoyin mu bishara bi kulli sa'adati da dukkan samun wani arziki وخير ولاية قبيل المنية kuma kai masa bishara da samun fiyayyen waltaka tun kafin mutuwansa dama Allah ya ce innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu ko Allah ta kafu wala تحزنوا wa abshiru بالجنة التي كنتم توعدون nanu في awliya'ukum الحياة الدنيا وفي الآخرة wa lakum fiha ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون nuzulan غفور رحيم.
wa man ahsanu qawlan قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين to yayi to sai- ya fita ko to mu je وبشر محبنا بكل سعادة وخير ولاية قبيل المنية eh ai mun fassara ومن wannan سبنا ولم يتف ما yana تكفر.
daga cikin karama shehu tijjani Mm.
ya ce man sabbana wa lam yatub duk wanda izage mu kuma bai tuba ba Mm.
mata kafiran ya mutu kafiri wannan bushara ne manzo Allah ya mun da wannan
فويل لمن قد سب ذنبي وإتركي azaba ya tabbata ga wanda ya zagi jama'a sasanni na ko ya zagi dangi na da a itira a a a itirati su ne kamar ‘ya'yan mutum da jama'arsa, da duk wanda ya danganci zuwa gare shi, dangantuwan ta addini ko kuma ta jini. Ka gane? Shi ne fawailun, azaba ta tabbata liman kar sabba jambi ga wanda ya zagi sasannina wa itirati da kuma jama'ana.
وقد من النبي ذلك يقظة بوعد صدوق منه صونا لحرمتي
wa qadda minan nabiyyu zalika hakika manzo Allah yayi min lamunin duk waɗannan نعم.
yaqzatan a farki bi wa'adin saduqin da alƙawari wanda yake gazgatacce minhu daga gurin manzon Allah Mm.
saunan kuma annabi ya haka ne dan kiyayewa li hurmaci ga alfarmata Mm. وكنت قسيم النار مثل أبي حسن فويل لمبجد لنا والفتية wa kuntu qasiman nari ya daga cikin karamomin shehu tijjani ya ce ni mai raba wuta ne misla abil hasan misalin yadda kaga abul hasan sai na aliyu zai yi yadda ga manzo Allah ya ce mishi man da kala minhu kana mu'minan wa man kharaja minhu kana kafiran wanda ya shiga ta aliyu mumini ne wanda ya fita ta aliyu kafiri ne to yadda kaga wannan raban kaga ai kaman sayyidina Ali ai ya raba ne Mm.
mana habbaka
أبني wa man abgharaka أبدا to kaga ai ya raba Mm.
to haka ni ma manzo Allah ya min wannan bishara fawailun azaba ya tabbata li mubgidin lana ga mai kiyayyen Mm.
wal fitiyati ko kuma mai kiyayyen almajiraina Mm.
jama'ata نعم كما دمن الجنال هو لنسله kamar yadda manzo Allah ya masa lamanin arziki da wadata da shi da ƴaƴayensa ومعرفة المولى بفضل ومنة da sanin Allah da falala da baiwa na ubangiji نعم.
Allah ya mashi janib lamunin shi da ‘ya'yansa wadata da marifa. Eh, za su cika dam da wa'innan biyu.
ومن أدرك التكليف منهم يشفع Lada alfi alfi min rijalin wa niswati wa man adraka takalifa minhum. Sannan duk wanda ya kai marhala ta balaga daga cikin ‘ya'yan shi tijjani. Min rijalin daga mazajensu wa niswatin da matansu. To yushaffa'u za a bashi ceto lada alfi alfin mutane nan ga miliyan. Wato mutane miliyan ranar alkiyama.
ويكتب تسبيح الأوالم كلها
Mhm.
ويكتب تسبيح الأوالم كلها لقادمهم غدا يفوز بجنة Waya- Wayu kutabu sannan ana rubuta tasbihul awalimi. Tasbihin talikai kulliha baki ɗayanta. Likadimi min ga hadiminsu. Gadan gobe alkiyama ya fuzu bi jannatin zai rubutu da aljanna. Wannan duk bisharori ne. Wanda mun faɗa cewa ba abin da ke kora cewa a ga manzala ta hanyar kashafi kuma ya yi bishara ya zamana. kuma zan ƙara na akan haka kamar yadda malam shi da rubuci ke yawan cewa mutum ne misali ba kowa komai ba aka zaɓe shi aka ba shi sojan gona duk abin da aka fitar a gonan nan yana da rabo ko ba shi da shi eh in aka sara bishiya yana da kaso in aka kona itace na da kaso duk abin da aka yi yana da mene kaso wai saboda wai wani babba ya zaɓe shi ya ba shi matsayi a wurin ka gane da kyau wannan ai duk ba mun abu bane mai rikitarwa to
ويكتب تسبيح الأوالم كلها ana rubuta tasbihin talikai baki ɗayanta لقادمهم غدا da ka da يفوز بالجنة.
gabawan shehu tijjani gobe zai rabutu da aljanna نعم متى هل بلدة تفيد duk lokacin da shehu بالأمم tijjani ya sauka a wata gari sai kaga tana kwarara da ni'imomi وقد kai ko gari ne aka rike shehu tijjani aka rike dariƙan shehu tijjani da yawa sai kaga garin ya bambanta wurin ni'ima خصوصياً to وقد كفي الأرزاق من غير كلفة kuma an isar masa da samun arziki ba tare da wahala ba كما كفي الإيداء وكل المسائل kamar yadda aka isar masa sharrin makiya da dukkan masibobi كذا من يحبه بسلك محبته haka nan aka isar ma duk wanda ke son shehu tijjani da gaskiyar soyayya وقد كان يحمل جار اللص بجواره Hakika ya kasance yana kiyaye makoci ka fake da makwabtakansa, فتنجو من الأسوأ ومن كل مهنة sai ka tsira daga munana da kuma dukkanin musiba.
وناب النبي أنه في هم صحبه yana daga cikin karamansa manzan Allah yana tsaya masa cikin damuwan almajiransa بدنيا وأخرى والسؤال وسكرة yana tsaya musu a duniya yana tsaya musu a lahira yana tsaya musu lokacin tambayan mala'iku guda biyu yana kuma tsaya musu lokacin magagin mutuwa sa'in da shiɗin ke zuwa mu bawa ya rinka cewa kafirci to manzo Allah zai zo ya tsaya ma almajiran shi tijjani وقيل له بالغيب سودا هذا أعضاؤنا sana daga cikin karamomin shi tijjani kila lahu fil gaibi an ce mushi a a cikin gaibi haza da'una ka rike wannan duk abin da muka baka kyauta ne نعم namu muka yi maka نعم كما كما لابن داود kamar yadda Allah ya ce ma ɗan Dawuda wato annabi Suleimanu ya ce mishi haza da'una famnun awamsik bi gairi hisa rike kyautar mu ne ko ka bada ko ka rike mun baka ba lissafi a'a ne abin inkari anan baka yi da al'ulma wa rasul anbiya yi bane in dai kai da wasu lambiya shi Suleimanu ne ba za a gaje shi ba shi kai nan shi shi kadai eh Eh, to Allah ya kiyaye نعم وشفعه الكريم في أهل عصره وعشرين عاما زاد بعد المنية wa shafa'ul karimu Allah al-karim ya bashi ceto fi al-asrihi cikin musulman zamanin sa shi jani shekara nawa yayi a shekara 80 نعم to zamanin sa gabaki ɗaya da gayuwansa zuwa wafati gaba ɗaya zamanin sa to Allah ya basu ya bashi ceton mutanen zamanin sa gabaki ɗaya wa 20 aman zada sannan Allah ya ƙara musu shi shekara 20 a bayan mutuwarsa shine ba'dal maniyati na bayan mutuwarsa bayan an bashi ceton mut- musulman zamaninsa na shekara 80 sai a ƙara mushi musulman shekara goma na bayan ma mutuwarsa kaga shekara nawa ka bashi shekara ɗari an gane to wannan kenan وفي الجنة العليا له أربعون من مقامات الأنبياء من غير ريبة sai ka ce lahu arba'una ya daga cikin karamominsa yana da makami arba'in fi jannatul uliya aljanna maɗaukakiya min makamatil an- min makamati anbiya daga cikin makamomin annabawa min gairi ribatun ba tare kokonto ba ba wai fa ana nufin fa wai irin matsayin shi ɗaya da annaba ba a za a ɗiba mashi daga cikin nasu ne makami arba'in daga cikin makamominsu a aljanna za a ɗiba mashi tijiyani a bashi saboda matsayi wannan bushara ne manzo Allah ya masa karamarsa ce kuma mun karanta cewa da karamominsu da tasarrufatinsu duka abu ne wanda ake gasgata. An gane da kyau? To wannan kenan, da haka wannan ba abin rikicewa, ai ya ishe kama al'ulama uwar satul anbiya'i. Su ne ma magadansu. Wannan ma ba an ce an ce za a ɗiba musu daga cikin nasu ne. An gane? Da ka ce ma makamun nasu ma shine makamun nashi ma. Ai ai- yana a iya ɗebe kewa da al'ulama uwar satul anbiya'i. Su ne magadansu. naka in aka ce wani ya gaje ka ya gaji komai naka har gidanka ko har kayanka har ɗakinka amma ba ma haka aka ce ba balantana ka kai masu dor- masu ya kuta da alfarida gaba ta
ينادى به في الحشر هذا إمامكم وهذا ممدكم بأعلى المنسة minassati yunada bihi ran alkiyama za a yi shela da shi yau tijjani filashir a cikin taron mahashar lalace ha za imamukum to gafa shugabanku nan fa za mu middu kuma ga me muku madadi bi alal minassati akan mafi girmar kujera ta sarauta ta girma ka san na gaya muku dama ita wal ta ka shanu at tasattur lamarin ta buya ne to ai ku ba ku san me muku madadi ba annabi dai kowa ya san shi to sai a ce to ku ba ga me muku madadi a duniya biduni ilmikum ku ba ma ku san shi ba ka gane da kyau wannan duka bisharori ne ya shiga cikin duk abin da na gaya muku amma kuma a da haka a kan wannan manzan Allah ai ya ce almutahabuna fillahi ala manabirin min nurin fi zillil arshi ranar kiyama masu soya don Allah suna kan wasu mimbarai na haske kuma gargashin inuwan al'arshi wannan bai sai dalili ba eh wani guri kuma inna shuhada alama na birin min yaqutin fi zillil arshi suna kan wasu mimbirai mimbari na yaqutu a tsakiyar inuwan al'arshi duk ga hadisi nan duk ya zo da wannan wannan duk hujjoji ne wanda zai iya ɗeba kewa da shi. Kuma hadisi ya zo innal muksidina inda Allah alama na birin min nurin an yaminin rahman wakilta ya dai yaminu. Kuma bugu da ƙari zan ƙara da wani abu. Ya zo, Ibn Abiyya ala ya kawo a cikin tabakatul Hanabila. Kana ji? Ya ce, Imamuna Ahmadul Maruzi yana cewa, إذا أخبرت عن معروف بشيء من أخبار السماء فاقبل ina gaya maka wani abu ya zo daga gurin ma'aruf wani waliyi idan aka ce maka shi ya faɗa wani labari da ya shafi labaran sama ka karba ka kula da wannan maganar bai ce maka in aka ce maka wani labari ba daga ƙur'ani da hadisi in ji ma'aruf an ce maka in ji ma'aruf ka karba ba ka gane da kyau? Don haka kasancewa an gaya maka, ashe ana ɗan karɓan abu daga gurin waliyi a karɓa. Ballantana ma wannan kafa mumbarin ya inganta a cikin hadisan manzan Allah za a kafa ma ma'abuta tsoron Allah ma'abuta adalci ma'abuta su don Allah to ga shugabansu. To.
ففضله فاتكد على الكل إنه كشمس الدهاء وهم كواكب ليلة
فاتكد فضله على الكل da haka ka ƙudurta falalar shi wajen a saman kowa ka gane duka kowa cikin waliyai ka ƙudurta amma ban da sahabban manzan Allah innahu domin shi ka shamsu duha kamar rana ne lokacin hantsi wa hum sauran waliye kuma kawakibu lailati kamar taurari ne cikin dare
fa ainihu ainul aini fa faham isharati haƙiƙanin sa haƙiƙanin haƙiƙani ne ka fahimci nuni na wa min faydi bahri al anamus wato wato in kana neman manzon Allah baka riske shi ba to kai koyi da shehu tijjani domin haƙiƙanin cin shi haƙiƙanin cin annabi ne haƙiƙanin sallansa yadda annabi ne, haƙiƙanin tafiyansa irin na annabi ne, haƙiƙanin zamansa irin na annabi ne, haƙiƙanin zakkansa irin na annabi ne, kaga komai nasa komai na annabi ne, haƙiƙanin sama haƙiƙanin annabi ne. Shi kuma annabi miƙewan shi na Allah ne, tashin shi na Allah ne, yanzu kana so ka je gurin Allah ba ka irski Allah ba, je gurin manzon Allah, man yutiyar rasula, faqad ata Allah. Wamin fai dibari daga kwaranyan tekunsa ne, istamaddatil anamu halittu suke samun madabi. Karka mun musu kai jayayya da ni fi masa ɗartu cikin abin da na rubuta malam. Take sai a maka sakayya da wutar nan mai muni, domin kuma Allah subhanahu ta'ala yana cewa Allah subhanahu ta'ala yana cewa wa iz lam yatadu bi fa sayquluna hadha ifkun qadim haka kafirai suke zaran sun ga ba su gane shi bai sai a wannan ƙarya ne kaga kai ya kamala take kaga sa kai yin inkari domin abin da yasa ya gaya maka haka saboda duk mutumin da ya karyata wannan kamar ya karyata karamar waliye ne duk wanda ya karyata karamar waliye kamar ya karyata walittaka ne wanda ya karyata walittaka kuma ridda yi wanda ya ridda kuma dan wuta ne wa man yarda minkum an dini fa ya mutu wa huwa kafirun fa ulaika habidat amaluhu fi dunya wa ma lakum min dunillahi kenan an gama fa tujza bi niranil jahimil fazi'ati sai a sa maka sakayya da wutan jahannam jahannam wacce take mai muni
faharul ilahi ma hu da haka kai gaggawa ka wuce shinge ka shiga shingen shi tijani sai ka tsira daga halaka wala taltafit li nisbatin aw maziyat kar ka waiwaya zuwa ga danganan babanka ko kakanka aw maziyati ko makar ka yi waige zuwa ga darajarka kai kan sulani bai kamata a yanka a zawiya ka fito sallah ba kai ga- hauka kake shige
akan min akin saddatu nisbatu jaddihi dan uwa nawa ne danganan kakansa ta hana sabin ɗarikar Allah da manzo Allah ta hana sabin ɗarikan bayan Allah wa ta'limu ilmin sara min ahli jirrati wa ta'limu ilmin dan uwa nawa ne ah, ta'limu ilmin koyan ilimi ta hana shi bin ɗarikan sufai Sara sai ya zama min ali gerrati daga cikin ma'abota rudi suka rudi da ilimin su Allah kuma ya kife su sai ya zama bai musu amfani ba wala ya gurrannakum billahi al-garur an gane wannan kenan Ah, sai mu kwana anan dan Allah ya kai mu sai mu tashi daga fasali na gaba اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد الخاتم لما سبق ناصر الله بالحج والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله قدر من دار الاجر سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله